بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a hudu ga watan rabi'un al-akhir shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 26 ga watan Septemba 2025 wannan shine darasi na hudu cikin jiran darussa waɗanda muka musu take da fa'idoji daga muƙaddimar littattafai wanda asalin shi wata makala ce ta wani malami mai suna wato ainihin wato bashar bakur wanda malami ne a ɓangaren kuliyatul ulumil wahayai a wata makaranta a malaysia mai suna kuliyatul ulumil wahayai allah ya saka mashi da alkhairi in an iya tunawa mun yi darasi guda uku a cikin wannan mukaddima wannan kuma shi ne zama na hudu kuma ina fatan insha Allah ya zama na ƙarshe wanda za mu kulle wannan a taƙaitacciyar tattaunawa za mu tashi a inda yake faɗi inda yake cewa lima la yumallu tardadul qur'anil karim wata fa'ida da zai ɗauko daga wata muƙaddima ta wani tafsiri. A cikin muƙaddimar, wato mai tafsirin ya yi magana a kan, me yasa ba a ƙosawa da maimaita sauraron Alƙur'ani, za a saurara a sake saurara kullum ana jin fatiha da falaki da nazi da ƙulhuwa da amanar rasulu da bakara da sauran duka sururi, amma ba a ƙosawa. ko a ji cewa ai mun riga mun ji wannan me yasa qur'ani yake da wannan siffar sunan tafi kuma kowane irin littafi kowane irin karatu ne kowace irin huduba ne kowane irin jawabi ne idan aka matsa wa mutane mai tashi zan zai ishe su za su ya fita ran ta yi wannan maimaitawa ne to me yasa yace ja'a fi muqaddimati al-muharrar al-wajiz fi tafsir al-kitab al-aziz tafsirin ibnu atiya kenan ibnu atiya ya yi tafsiri babba cikin tafsirai tafsiri ne mausu'i ana buga shi aƙalla a cikin mujalladai goma sha biyar sunansa al-muharrarul wajiz fi tafsir kitab al-aziz shi al-imamu ibn atiya sunan shi al-hafid abdul haq ibn abi bakar al-gharnati mutumin andalus ne kamar da malamin ambata anan ya rasu ɗari biyar da arba'in da biyu ko kuma da ɗaya to a ciki shi ibn aqiya ya kawo cewa qila li ja'far as-sadiq an tambayi ja'far as-sadiq ɗaya daga cikin ahlul bait Allah ya kara masa yadda cewa lima sara ash-shi'ru wal khutab yumallu ma uhida minha wal qur'anu la yumal me yasa da waka da huduba da duk wani abu wanda yake mai dadi da ake jin shi kamar film ko ta riwaya da zaka karanta ko wani labari ko wani ainihin wato abu da zaka kalla me yasa ake gajiya da kallon shi dan adam bai so ya ta maimaita kallon abu amma shi qur'ani ba a gajiya da maimaita shi fa qala sai yace lianna alqur'ana hujjatun ala ahli ad-dahr ath-thani so da shi qur'ani hujja ne akan mutanen da za su biyo zamanin da aka sauka da shi sune ahli ad-dahr ath-thani wanda aka sauka da qur'ani akan idan su sune ad-dahr al-awwal wato asrul nabi was sahaba sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu to duk zaman da za su biyo bayan wannan zamanin waɗanda za su musu aiki da Qur'ani tun da kan tabi'ai har zuwa ƙarshen duniya ana ce musu al-asr ko ad-dahr thani kama annahu hujjatun ala ahli ad-dahr al-awwal kamar yadda yake hujja akan waɗanda aka saukar da shi suna raye haka nan kuma hujja ne akan waɗanda aka saukar da shi ba sa raye fa kullu ta'ifatin tatalaqahu kowace al'umma kowane zamani kowaɗanne mutane a kowane zamani da kowane wuri suke talqahu gaddan jadidan suna gama da qur'ani lafiyayye fresh danye cabal jadidan kuma samu ba su je shi tsoho ko wanda yake outdated ko zamanin sa ya wuce wali anna kullam ri'in fi nafsihi hatta a'adahu wa fakkara fihi متى عاده فكر فيه تلقى منه في كل مرة علوما غضاء kuma dan adam kowane mutum duk sanda ya karanta Qur'ani duk sanda ya ƙara karantawa a cikin zuciyarsa ya tsaya ya tafakkuri zai samu sababbin ilmomi waɗanda za bi da su walaysa hadha kulluhu fi shi'r wal qutab babu wannan a cikin waka ko hudu ba duk mutumin da yake tadabburin alqur'ani ya san wannan za ka karanta wata aya ko wata sura ko ka saurara ana karantawa ko ai mata wata fassara sai ka ji wani sabon ilimi da wata sabuwar fahimta da wani sabon wa'azi da wani sabon tunatarwa wanda zai maka tasiri a rayuwarka ya qur'ani yake shi kadai saboda zancen Allah ne Allah ya sanya mishi wannan khasiyya banda shi babu wani zancen da ke da irin wannan ainihin wato falala mata yakmulu nubulur rajul yaushe ne mutum yake zama cikakken nabil shine wato mai hankali wanda ya san ciwon kansa wanda ya san ya kamata yau da gobansa wani ne cikakken haka ja'a fi muqaddimati tahdibil kamali fi asma'i rijal lil mizzi al-imam abul hajjaj yusuf al-mizzi Allah ya gafarta masa wanda ya rasu 742 kamar da aka sani tafin sa mashahuri tahdibul kamali fi asma'i rijal wanda ɗaya ne daga cikin manyan littattafai kuma muhimmai game da aikin tantance labarai da aminci ko rashin amincin mazaje da ke da hadisai a cikin kutubu sita da abin da ke rataye da su na sauran littattafai Allah ya bashi taufiki malami ne wanda kasan kamar yana aiki da da statistics na computer ko wani ko wani barmata ko wani wato abin nan kama a ce wani application package na na tsara abubuwa da tafin shi daka gaske tazibul kamal tufatul abin nan abin nan mai sunanta atraf tufatul ashraf ma'rifatul atraf da tafan shi zaka ga suna da kima kwarai da gaske to shine yake cewa qala ibn khashram abul hasan al-marwazi kenan ali ibn khashram wanda malamin imam muslim afwan ya da hadisi a cikin sahih muslim yake son ce muslim da tirmidhi da da nasa'i rasuwarsa 100 157 to shine yake cewa samitu waki'an ya ƙulu na ji waki'u na cewa la ya kamulun rajulu aula yambul hatta ya kutuba amman faukahu wa amman huwa misluhu wa amman huwa dunahu mutum baya cika mai hankali mai sanin ya kamata a sai ya karanci ilimi akan waɗanda suke malamai ne sama da shi har sai ya karanci ilimi akan malamai tsararrakinsa har sai ya karanci ilimi akan malamai wanda suke kasance wato wannan ta fuskar zurfin iliminsu sauyin shi ta fuskar zurfin ilimi da na ƙasa da shi ta fuskar zurfin ilimi na sama da shi ta fuskar shekaru ta fuskar zurfin ilimi ta fuskar gogewa haka nan na ƙasa da shi ta fuskar zurfin ilimi ko gogewa ko menene wato sai ya zama cewa mutum baya rena a yana da samu fa'ida ba damuwarsa bane sai ka fi shi a shekaru ko ka fi shi yawan takardu ko ka fi shi daɗewa a harkar karantarwa ba damuwarsa bane damuwarsa kawai a ina zai samu abin da zai karanta da haka zamu ga cewa wannan ita ce dabi'ar malaman da tun daga cikin sahabbai akwai sahabban da suke karatu a gun na ƙasa da su a wajen falala misali al-khulafa'ul arba'a suna cikin mafiya falala cikin sahabbai amma za ka suna da riwaya a gun wasu ɗaiɗaiwan sahabban da ba su ba hasali ma akwai sahabban da suke riwaya a gun tabi'ai na ƙasa da su haka nan kuma isu isu tabi'ai har zuwa kan malamanmu za ka ga cewa malamai irin su imamul bukhari da ire-irensu sun koyi hadisi a gun kusan kowa a gun malaman da suka girme su malamai tsararrakinsu malamai na ƙasarsu sai dai galibi kamar imam bukhari saboda ka'idar cewa ilimi a ɗauka daga mafi girma yakan fifita kawo riwayar mafiya girma ɗin har sai in ya rasa ya koya ɗin a gunsu amma ba zai kawo riwayarsu a cikin littafinsa ba har sai ya rasa riwayar manya wannan kuma wani ladabi ne na girmama manya a koda yaushe wanda mutum baya zama mai cikakken hankali sai ya zama yana da irin wannan tunanin wajen koyon ilimi muharabatul bid'i da'iyatun ila adawatin nasi la mahala wannan kuma wata magana ce kaida da ya dauko ta daga Imam Shatibi mai littafin ainihin al-ittisam da al-muwafaqat da ire-iren su cewa duk wanda ya tsayu akan yaki da bid'a to ya jawo kanshi gaba da mutane ba makawa sai mutane sun yi gaba da shi wanda suke ganin cewa wannan bid'a sana'ar su ce ko harkar su ce yana so ya kawo musu cikas al-imamu shatibi ya rasu shekara ta 790 bayan hijira fi kitabihin nafis littafin sa mai daraja shine al-ittisab wanda yayi magana akan riko da sunna akwai kuma al-muwafaqat wanda shi kuma yayi magana akan ka'idoji ne na usul fiqh na alƙalanci na fatawa na takalantsan game da ainihin wato ilimi da ijtihadi kaman kwatankwacin shi kamar littafin ibnu qayyim al-jawziya shine i'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin rahmatullahi ala jami' yace an an anna irtibata bayna muqawamati al-bid'i wa mu'adati an-nas al-imam al-qurtubi ibrahim ibn musa al-lakhmi al-garnati yake cewa wato game da batu akan alaka tsakanin yaƙi da bid'a da kuma samawa da kai gaba a wurin mutane irtibatun lam tusamal wannan abubuwan guda biyu abubuwa ne da suke kaman wajahani da umlatin wahida kaman two sides of the coin wato kaman gaba da bayan kwandala nan gefen yaƙi da bid'a can gefen wato gaba da za a kulla da mutumin da aka same shi da haka yace wa anna man nasaba nafsuhu li muqamati al-awa'id al-batila lin-nas wanda ya maida kansa cewa shi aikin da zai yi yaki da al'adu munana da mutane suke yi fakat ta'arrada li sihami na qadhi to kamar ya fito da kirjinsa ne ya tare kibaudin su wa an yabi adawatan da hakoran cizon su na gaban su ma min hadha buddin buddun afwan babu makawa sai an yi wannan ya kulu ga abin da yake fada Allah ya gafarta musu yace fataraddada nazaru baina an attabi as-sunnata ala sharti mukhalafati ma atadan nasu kina tsaya na lura in zaba tsakanin in bi sunna in saba wa abinda mutane suka saba fala budda min husuli nahwi ma hasala lil mukhalif al await lalle haka na san dole abin da yake faruwa da masu saba al'adu zai faru la siyama idan da'a ahlaha anna ma hum alaihi huwa sunnati huwa sunnatu aw salasuwa yace ko musamman al'adun da masu yin al'adun suke musu kallon sunna to idan kai yaki da su lalle za a yi rigima da kai illa anna fi dhalika la'ibi as-saqi fi dhalika la'ibu as-saqi ma ma fihi min al-ajr al-jazil yace lalle a cikin haka akwai nauyi mai yawa sannan kuma akwai lada a cikin yakan bid'o'i da mutane suke kallon sunna akwai nauyi akwai wahala akwai consequence mai tsanani sannan kuma akwai lada wa baina an attabi'ahu na rago da tsakanin shin ubu sunna si gaba da ni ko kuma na bi su ala sharti mukhalafati sunnati wa salafus salih wanda na bi su kuma zan saba wa sunna zan saba wa magata magabata fa adkhulu tahta tarjamati billal sai a rubuta sunana a cikin jeren giyar batattu a'idan billahi min dalika ina neman tsarin Allah daga lissafa ni cikin batattu illa anni uwafiqul mu'tad wannan ala ne ala anni uwafiqul mu'tad wa a'uddu min al mu'allifina la min al mukhafin al mu'allifin la min al khalifin yace illa anni afwan illa anni sai dai inna bi su din an sa ni cikin batattu a tarihi amma kuma zai zama na dace da abin da aka saba yi kuma za a lissafa na a cikin abokan hulɗa ba cikin abokan saɓani ba fara'aitu anna hilala fitti ba'i sunnati wan najatu sai na ga cewa haske da zan samu abinda zan yi kururuwa a kansa shine na bi sunna shine gaskiya wa annan nasa kuma cewa su mutane lam yaghnu anni min Allah shay'a ba za su iya mun komai a wajen Allah ba ko ka dace da mutane ko baka dace da su ba za su yi maka maganin komai ba فأخذت في ذلك على الحكم على الحكم التدريج في بعض الأمور يتي على حكم التدريج تيجي سينا فارا wannan aikin na bin sunna da saba wa abinda mutane suke akai amma a hankali a hankali ba wai rana daya nace duk abu kaza da kuke bata bane a bisa bi a hankali bisa munasabobi bisa abinda ya dace yace faqamat aliyyal qiyamah shikenan fa aka yi gangan ko akai wata watarat alayyal malama ta ko ina aka kama suka na ana Allah wadarai wa fawwaka ilayyal itabu sihabu sannan kuma aka aka aka aka zubar da kibau din zagi akai wa nus wa nusuki ila albid'ati wad dalala aka ce dan bid'a ne ne batacce wa unziltu manzilata ahli al-gabawati wal jahala aka ce mun wawa ne ni jahil wa inni law lawilta mastu li tilka al mudathati makhrajan lawajadtu ghayra an ladayka ba'ani wal bu'di an al fit'an an fitani ruqiya bi ruqiya bi murtakan sa'aba yace wa inni lawilta mastu li tilka al mudathati makhrajan kuma na san cewa da a ce waɗannan bidiyoyin na yi ƙoƙarin in samun musu mafita kan na soke su lawajattu da na samu cewa ghaira anna daiqa fa'ani a itani wal bu'di an fitani raqiya bi murtakan sha'aban da na samu cewa koma bayan kunci a cikin tunanina da nisanta daga masu hankali da wannan gasgata ko samar wada su irin maganganun mafita da ya daga darajata wa duyyika alayya majalan rahaban da kuma an kuntata mana waje mai fadi wa huwa kalamun yushiru bi zahiri ila anna atba'i ila anna atba' al mutashabihat li muwafaqat al adat awla min ittiba' al wadihat wa in khalafat as salaf al awwal wa huwa kalamun yushiru bi zahiri wannan zance ne wanda yake nuna wa zahirinsa ila anna ittiba'al mutashabihat cewa bin abin da yake mai shubha li muwafaqatil adat wadan adaci da al'adun mutane aula min ittiba'il wadihat abun mutane ya fi musu ya fi maka sauki ka bi abin da yake a fili wa in khalafta salaf al-awwal koda ka saba wa magabata na farko wato abin da yake cewa din nauyin waɗannan manzanni bid'a idan kace zaka samu musu mafita to za a daukaka ka za a girmama ka za a yadda da kai kuma a zahiri zaka ga cewa a wurin mutane wannan yafi maka zaman lafiya ce yace amma sai ga ba zai iya wannan rubbama a alammu fi takbihi ma wajjahtu ilayhi wujhati bima yashma tashma idh min alqulub shi wannan lokaci zaka ji suna ƙara munanta maganar da suke a kaina da abin da yake girgiza zakata أو خرجوا بالنسبة أو خرجوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة وكما كجسم كتودا زنشيشي وأيني ندى علاقة ما da wasu daga cikin ‘yan bid'a ƙungiyoyin bid'a don mutazila ko khawarija ko makamancin su yace sa tuktabu wannan shahada za a rubuta wa yus'aluna an hayo mal kiyama wanda yace wani malami ahlus sunna dan tatsi ne ko yace mishi dan shi'a ko yace mishi dan kala katu ko yace wakiyin manzon Allah ne shi yana mushi wannan irin shiya ta zalunci yace to ya sani cewa za a rubuta ta kuma za a fade ta ranar alkiyama fataratan nusibtu ila alqawli bi anna du'a la yanfa an taba mun sharri aka ce na ce addu'a ma ba ta da amfani a daina addu'a wala fa'ida ta fi saboda mene kama yu'azzi ilayya ba'd an-nas bi sababi anni lam altazim ad-du'a bi hay'ati al-ijtima'i fi adbar salati halatar imama ce saboda na limanci na gama sallah ba na jiwa in ci tuwaye addu'a salati kuma ga annabi aka ulwa lawo kafa uku alam na shara da idaga irin wannan addu'i aka ce a yi ta kowa ya addu'a sa sai kai aka fassara aka ce ai malamin ma cewa yake addu'a ma ba ta da amfani kaga hayin zaka yake ci ya tun ce addu'a ba ki wanda ba sa addu'a wanda ba sa salati ga manzo irin wannan abu alalin kai kuma salatul fati ne kace ka ayi ko ya ba sa wa annabi salati to irin wannan shedu na zalunci da ake mutane ba ka saba su ba ka fara su ba yace wa sayati ma fi dalika min al-mukhalafati bi sunnati wa salafus salih wal ulama a can cikin tafin ke wa taratan wani lokaci kuma nusibtu ila ar-rafd an taba ce mana dan shi'a mai zakin salaf wa bugd as-sahabati radiyallahu anhu bi sababi anni lam altazim dhikr al-khulafa'i ar-rashidin minhum fi al-khutbati ala al-khusus so da yana hudu ba baya cewa radiyallahu an an Abi Bakar wa Umar wa Usman wa Ali bai fadan haka kullum sai aka ce ai bai san su ne dan shi'a ne ba ku ga yana hudu ba baya fadin su ba yace in lam yakun zalika min sha'ani salaf bi khutabi ne ko bana yin haka ne saboda magabata ba a samu suna yin haka ba wala zakaru adu min ulama al mutabillin fi ajza'il khutabi kuma wani malami da ake karban zance daga gare shi bai taba cewa daga cikin abin da yake rassa na abubuwan da ya kamata a samu cikin hudu ba dole a mutu sunan wani irin haka ba wa taratan udifa ilayya alqawl bi jawaz alqiyam ala al-a'imma wani lokaci kuma aka jingina min magana akan cewa ai na ce ma ayi fito na fito da sarakuna da shugabanni wa ma adafu ilayya min adami zikri lahum fil khutbah saboda ai wai bana ambaton shugabannin a khutba da aka ce ai dan tawaye ne dan kalakata ne ai dan khawarija ne wa dhikruhum fiha muhdathun lam yakun alayhi man taqaddama ambaton sunayen shugabanni a cikin khutba ce wannan ma wani abu ne sabo wanda magabata ba su akan shi sani ba na wa taratan wani lokaci uhmila alayya iltizamul haraji wa tanattu'i fi din an danganta ni cewa ni dan zafin kan addini ne mai kuntatawa mutane wa inna ma hamalahum ala zalika an iltazamtu fi taklifi wal futiya alhamdu ala mashhur al madhhab ci abin da sa aka min wannan zancen saboda na zo ba da fatawa in na zo magana akan abin da shafi addini sallah azumi aikin haji tsarki ramuwa kafara wanda aka kallafa wa dan adam da kuma abin da shafi fatawa yace to ina ina bada fatawa ne a bisa abin da yake shine mashahuri a mazhabi mu kiyaye saboda wannan shi ne abin da malaman usuli suke akai cewa in za a bada fatawa ka bada fatawa da abin da yake mashahuri a mazhabin garin da kake kar ka dinga bada fatawa da shawazul fatawa wanda za su iya kawo ikiki da tashin tashina a cikin al'umma akan masail na fiqh masail na furu'a masail na daidaiwa alal misali yanzu jama'a yanzu duk mun je karatu duk wanda ya karatu ya san cewa makka a jidda misali ba miƙati bace duk wanda ya karatu ya san wannan ba haka bane to amma Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mishi har ala rabitul alamin islami ya je ya gabatar da makala ya ce jidda miqati haka kuma duk malaman Najeriya da aka suke ba da fatawa in an je yake musu shine al mashhur min al madhhab duba ba shine al asah ba amma shine al mashhur min al madhhab ya daga cikin tada tashin tashina idan mutum ya zo a cikin gayya alhazai ka ba su fatawa da sabanin wannan fatawa ce tunda shine mashhuri kuma shi duka ake kuma in ka ce musu kada su yi wannan za su shiga cikin wani kuncin da ba sai da su ba musamman lazan da ake kai su a Saudiya a makare an shiga Zulhijja wataƙila ma biyar ga wata ko shida ga wata an ɗauke su kawai makka za a kai su kuma dole su je su yi tawaful kudu don ka ce musu makka yanzu jidda da aka kai su riga sun tsallaka mikati kana cewa dole su dawo baya ko su tafi madina sannan su ɗauko umara daga zulhulaifa to sai da zasu to shine fatawa sai a bada ta da da abin da yake mashhuri ɗaya ke na biyu misali kamar sake uku a kalma ɗaya su wanda ya karɓa sai uku a kalma ɗaya sake da yin sake da yin ko sauran kawai wasa da shari'a ne amma yanzu a Najeriya a hukumance ka saki matar da saki ka kuma da ita auren ka ya mutu saboda kotunan shari'a musulunci da malikiya suke aiki kuma inda aka je gaban alkali wannan maliki da take hukunci idan ma aka samu wani malami a gefe ya ba da fatawa da aka san haka misali a ce idan ana da gima anguwa ka saki matarka saki uku irin wannan rashin sunna yayin da suka ce ya aure ya mutu ka ce baka yadda ba kaga rigima ta kaso aka zo gun wani malami ya bada fatawa irin taka cewa iya akwai aure iyaye suka ce basu yadda ba ka kai kotu to idan ma idan alƙali ya ga damar rashin rashin haƙuri zai yasa ta soke malamin da ya mushi ta'aziri suna yin haka amma kuma karatu shine gaskiya to shine sai sai ya zama yana lazimtan fatawa akan mashuhurin mazhabin malikiya kasa Andalus sai aka ce yana tsananta mutum wannan wannan wannan karatun nasu namu ji shi wani gari ne amma haka yake haka malamai suke ta'amuli da shi a wurin fatwa daban da wurin karantarwa a wurin magana akan wasu masail da suke ana neman mafita to daban da babin karantarwa magana wannan daban da babi na karantar da ilimi wannan dole a fetse komai a faɗe shi yadda yake to amma a wajen tatbiki akwai abin da zaka samu kanka a cikin yanayin da ba zai tabbaku ba wa fiqhu ne ko wata furu'a ce idan kuka ce ka dabbaka shi fitina ta tashi to wajibi ka ka jira ta kunna sai an samu yadda mun ka ce sai ka dabbaka shi ko za a yi fitina ko za a yi fitina yanzu misali mutum yaje yaje kamar da muka faɗa yanzu in ka je Saudiya ka ce duk wanda zai zaka gaban sallah ka ce ka tsaye da shi to ba za ka yi sallah ba a Ka'aba dai musamman ba za ka yi sallah ba kaga ko aka ka tsaye da shi amma in ka ce duk wanda nafila ne raka biyu da za ka yi ba kai sa ka samu inda za ka yi ta ba sai dai in ka koma wancan wani lungu ko wani ya tsaya a gaban ka ya maka sitira har ka samu shaf shaf ka yi saboda an dinga gittawa kenan in ka ce kowa sai ka tsaye da shi ba da ba za ka yi sallah ba to kaga yin sallah yake maka muhimmanci fiye da wannan tsayawa Allah ya sa mun gane wajen magana to shine sai yake cewa al-multazam wanda aka lazumci a mazhabi la ata'addahu bana tsallaka shi wa hum yata'addawna su kuma suna tsallaka wannan wa yuftuna bima yasulu ala sa'id su kullun za su bada fatawa sauran malaman sukan kawo fatawa ne wadda kawai za ta baiwa wato ne karatu sauki ko mai tambaya sauki suna neman ne kawai sauki wannan kaga za su tace da irin mutanen Najeriya da mutanen Najeriya galibin sa neman fatawa kawai sauki suke nema din kai suka bika fatawa kawai sauki ko yaya ne ba wai shari'a ba eh ana so ne kawai a suranta maka mas'ala yadda kai zaka ji tausayi ka bada magana mai sauki ne so kuma asin zai a gaban Allah wa yuwafiqu hawahu abin da zace da san zuciya mai tambaya wa in kana shazan fil madhhabil multazam ko da ko magana ta kasance fandararriyar magana ce a cikin mazhabin da ake biya wannan garin au fi ghairihi wa in mutu ahlul ilmi ala khilafi zalika malamai ba sa yin haka wal mas'alatu bastun wal mas'alatu bastun fi kitab al muwafaqat yace nayi wannan magana dalla dalla a cikin muwafaqat ɗaya littafi ke wa taratan nusibtu ila mu'adati awliya illahi wani lokaci kuma an danganta shi aka ce baya son wani yayi dan izala ne kenan ko wa sabu zalika anni adaitu ba'd al fuqara al mubtadi ila al mukhalifin lis sunnah irin da yadda yake faruwa kaji ana ma ƴan izala da ahlus sunna da salafiyya sharrin kin waliyai saboda suna kin wasu waliyai makaryata ƴan bid'a waliyai na bogi waɗanda ba su tabbata waliyai ba a mizanin shari'a bi za'amihi ariya wasu waliyai irin su ibnu sab'in ibnu ya'ish su hallaju su tijjani su su su su, su inyasi da ire-iren waɗannan waliyan da babu tabbacin nagartarsu akwai tababa mai yawa akan nagartarsu to su ne idan kai gaba da su sai a ce kana kin waliyai amma musulmi ba ya kin waliyai na gaskiya su abubakar su umar su usman su ali waɗannan duk waliyai ne amma ana magana waliyai su ya kamata a fara kawowa su uzairu su su juraiju da ire-iren su gasu nan waliyai na allah an yi su kuma har kullum ba a fasa yin su allah yana bayyana su a ko'ina da yadda ya so wata kallamtu lil jumhuri ala jumlatin min ahwali haula'i alladhina nasabu anfusahum ila sufiya kuma nayi magana akan yanayin waɗannan da suka danganta kansu ga sufanci wala mai tashabbahu bi alalin ba sufaye bane makaryata ne kawai wa taratan shadid yace wani lokaci kuma nusibtu ila mukhalafati sunnati wal jamaa an ce mu ma ya ƙarya sunna nake dan bid'a ne ni ma ma ashba al layl bil bari hakin ko bina'an minhum ala anna al jama'ata allati umira bi ittiba'iha wa hiya najiya ma alayhi al umum sai a ce to ai abinda ake nufi da bin jama'a bin sunna shine ka bi ko ka bi abin da yake shine umumi kowa akan shi yake ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعون لهم بإحسان كما kace ba san cewa in aka ce jama'a ana nufin abin da annabi yake kai shi da sahabbansa da tabi'ai fa kuntu ala halatin tushbihu halatal imam ash-shahir Abdurrahman ibn Battah al-Hafiz ma ali zamani to da ya samu kanshi a wannan yanayi kamar yadda malamai suka saba sai istisna'i da wani magabacin shi cewa ai haka ma ya faru da wani wannan shine ɗabi'ar wato karatun addini kamar yadda Qur'ani ya nuna Qur'ani ya ba manzo Allah sai sama labarin annabawa da irin wahalar da suka sha a gurin mutanen garuruwan su Allah ya ce mun yi haka dan mun nuna maka cewa ba kanka aka fara ba sun ce maka makareci ko mahaukaci ko boka ko kaza ba kanka aka fara ba a haka aka sha wahala da su dan hankalinka ya kwanta domin annabi yana jin bakin ciki da damuwa hammuhu imanu ahli baladi ya shiga damuwa akan yaya ba za su anshi wannan alkhairin ba shine Allah yake cewa karka je kashe kanka fal Allah ka baki nafsaka ala fari to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa idan idan aka masa abu sai sai sai ce ai an yi mawa da ma Allah ya ji dan wane dan uwana ko idan wani ya wani kuskure ko wani laifi sai ce balani rahimallahu akhi Musa laqad udiha Musa akthar min hadha fasaba to haka su ma sauran malamai suka dauki istinasi da na gaba da su kamar yadda yanzu muke karantawa muke jin cewa oke ashe ba malaman mu kai aka fara yi ba domin wannan abin da kake kirga duk malaman ƙasar da suka shura akan yaƙi da bid'a zaka taras an musu wannan irin shar ka fara da kan Abubakar gumi Allah ya gafarta masa su malam Ismail Idris Allah ya gafarta musu su malam bawa mai shinkafa Allah ya gafarta musu ka gangaro kan zuwa su malam Albani namu Allah ya gafarta mai malam Jafar Mahmud Adam malam Idris na Bauchi Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su kai duk malamin da ka tsintsinta ka bibi tarihin shi inda yana karantar da sunna da mai zafin da mara zafin da dan uslubin da wanda bai da uslubin duka ba wanda aka kai kawai kowa gwargwadon himmarsa gwargwadon nasibinsa na makiya inda za ka furta ka ce sunna to sai an maka wannan inu kalla misali kalli wani misali a aikaci malam da sani umar na kano ai ba ka taɓa nisha wata hayaniya ko ta rigima da yan dalika ba amma ba na ja kuma da mutum suke kan shi a yanzu dai wanda suke raye ko kaji suna hayaniya da wasu babu wanda suke ki kamar shi saboda a cikin wannan zurfin karatun da wannan hakikin da daddale wannan zai ta musu maganganu marasa sauki a kwakwalansu littafin shi da ya akan rika tijjaniya to haka kalli ɗahir mai gari wataƙila anan wani bai taɓa jin wazin ɗahir mai gari ba ɗahir mai gari farfesa ne a university a nan biyu ke wanda ya littafi akan tarihin iyas a shek ibrahim iyas a singali ara'u wa talibu wa akaru littafi ne mujalladi guda muna da shi a maktabar mutum yadda ka ga ana yi kasan kano malam gidan rigima ce tun bayo ba yan da rika cewa suka yi sun kashe shi da ya littafin kuma sun ɗauki matakin za su kashe tunda har sun kai mai hari a gidan shi sai da aka sa jami'an tsaro suka dinga gade shi yadda ka ga ana yi wasu malam jafar da yadda aka dinga yi wa malamin daurawa an san malamin daurawa ya yi shekaru baya yawo sai da yan sanda suna gade shi a kan yan sanda ya yi shekaru baya tafiya shekaru sai da yan sanda haka malamin da ya taba zuwa fataskun ne ko wani gari dai a yobe aka gece shi wa'azi yaje yana cikin wa'azi a shi mutanen wajen ba su shirya ma wa'azin ba shi kuma kawai ya dira kai yan shi'a ne ina tuku kawai yan shi'a suka kawo farmaki aka dare aka ba shi waje aka mai dukan kawo ka an dauka ya mutu da kanshi yana zaka jina ba da labari farko kawai gan shi a asibiti jikin shi bandeji kawai da shi da su mala abba ko ne su waye an buge wasu wasu sun watsi Allah ne da kwanan shi a gaba malam Musa sahabi nan ba ka yi shi suka buga mai makami a kama shi mana da adali da ya mutu malam Musa sahabi zaka ce na yin wa'azi mai tsanani saboda haka ko in ji zaka rantar da sunna ko kai da tsanani ko ka kai da tsanani ko kana da usuli kuma ka da shi wannan sai ka samu nasibi na haka na na, na baka wannan asamin da ka bincika ko ina inda zaka ce mutane abu kaza da kuke yi ba kyau ku daina ya an ce baka yi sawa sai an nemi ko me za a danganta maka idan aka yi wa annabawa ce ƙarkun tafina marjuwan ƙabla haɗa idan aka maza Allah sallallahu alaihi wasallam da kiftu muhu amin alƙawai fi sakare da ana ce mishi amintacce aka bi aka ce ba amintacce bane shi sa nabi yake ya ce musu na taɓa muku ƙarya na taɓa kawo muku wata magana ba haka ba na taɓa cin amana wani wani ya taɓa wani ajiyar duke shi ban dawo mai da ita ba a shi na ce muku Allah ya aiko ni ba za ku yadda ba so wannan shine sunnar duka yan bid'a jama'a da inda suke abinda mutane suke so kawai ka zama malami irin flexible din nan wanda duk da suke so kai haka za a ci duk da suke ba malami ba jama'a kalla ku ko a wani ma'aikata ne ko a wani gida ko a wani department ko a wani asibiti duk wanda yake cewa sai an bi ka'ida ko sai an bi doka ko za a ga wannan madadan mutum ai kibarin mutane su saki Allah wani bidar ita fahimta kai ma wani lokaci ya ce sai ka zama kana tunanin to ko ne ban da gaskiya idan sai da yake cewa hattar taban nasihu bi nafsi wa dhanna zanad bi qadi yace yau mutane ne sai ai sai awai wa gari yana tunanin ko ko ne sai annabi ko ne ban da gaskiya ne sai sai aka ki ansa gaba daya yana yana muraja'a abin da yake faɗa ko dai shine bai fahimta ba wannan suna dan adam zaka kawai duk wanda zai karantar da mutane ya shirya wa cewa sai sun mishi adawa akan abin da yake faɗa wannan kuma adawar ba ta hana kuma a gane gaskiya ba ta hana komin daren dadewa kuma kaga ana yaban shi ana cewa laqad ja'akum wa laqad ja'akum yusuf min qawli bil bayyinati fa kuntum fi shakkin wa zatu shakkin ma da'a hatta idha hal qultum la ba'asallahu min ba'dihi rasula sun yadda yanzu manzon Allah ne sai za a zo ana lokacin yanzu mala albani na musun da yake rayi masu sauraron shi sun kai kirga da yan yasu mu ne kawai muke son kayan iya mu da yake cin ba yan albani ko yan daro ko makamanci sai dai da ba a rasawa wasu a koyi a bayan fage amma kan zuwa yanzu mutane suke su kwace mana shi cewa ma sun fi mu fahimta shi mu ma san darajar shi ba yanzu haka ake haka muke da mutane yanzu mai rawo na zai mai kaya na ta wani kawai wanda daga baya ma ya shiga sunna ko daga baya ma ya fara jin albani sai ya nemi ya maka kashi da kan cewa kai baka san darajar albani ba shi sun darajar albani Allah ya kyauta to wannan sunnar rayuwa ce ta dan adam in mutum ya fahimci ta sai zauna lafiya yace bina'an minhum ala anna فكنت في حالة تشبه حالة الإمام الشهيد عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع آل زماني إذ حكى عن نفسه فقال ابن بطة يكي بعد الأبار يتشي ابن بطة الأكبري ولم يلتاف الإبانة هو يتشي عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين نعم مايكل أدي إند نجي هو أقرم alaƙata da na kusa ko da na nesa da wanda suka sani da wanda ba su sani ba فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا ومخالفا نظرنا كسر خراسان جلوسك na yi mujawara a makka na je garuruwa daban-daban na gamu da mutane da wanda muka dace da shirin da muka saba da ani ila mutaba'ati ila mutaba'ati alama ya kudu sai naga suna kira na cewa na bi su akan abin da suke so wa tasdiqu qawlihi da gaskata maganar su wa shahada da shaida akan su فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان إن جزت نبي مسلم سماني موافقا سيجاوانا منا تاري وإن وفقت في حرف من قوله وإن وقعت في حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني مخالف in dai muka saba akan wata magana kwaya daya ko na aiki na shi kwaya daya ce ana ba ba namu bane akan abu kwaya ɗaya bayan duk mun dace akan sauran wa in zakartu fi wahidin minha anna alkitabu wa sunna bi khilafi dhalika waridun sammani kharijiyya da zaran na faɗa cewa wannan abin na saba maka na saba maka ne saboda ni na fahimta a cikin qur'ani da sunna akwai abin da yazo ya saba maka sai a ce dan tawaye yayi tawaye wa in qara'tu alayhi hadithan fi tauhid sammani salimiyyan na karanta min tauhidi a lokacin akwai sun mutane ake ce musu salimiyun wato kama a ce ai dan naga hadisi dan naga hadisi wa in kana fil imani sammani murji'iyya na kanta mai hadisi game da imani game da gaskata ainihin Allah da mika masa al'amari sai a ce dan murji'a ne komai su ce hadisi wa in kana fil a'mali sammani qadariyyan na kanta mai hadisi game da ayyukan bayi cewa su suke kirkira aiki suke halitta aikin su Allah ya ba su kadarin halitta aiki amma Allah ya halitta aikin gaba daya sai a ce ba kaddare wa in kana fil ma'rifati sammani karramiya na kan ta mai hadisi game da sanin Allah sai a ce dan karramiya wa in kana fi fadla bi bakari wa umar sammani nasbiya na fadi fadla bakar da umar sai a ce ai nasbi ne bai san albaiti wa in sakattu an tafsiri ayati makaranta wata aya nace ba ta da wata fassara sai zahirinta au hadisin sammani wahiyya ce wannan ba zahiri wa in ajabtu bi ghairihima idan kuma na bada amsa da wani tawili akan aya wanda yake akwai shi a karatu sammani batiliyya ce yan fassara wa in ajabtu bi tawilin sammani ash'ariyya idan nayi tawili irin yadda aka saba na ash'ariyawa sai a ce ba ash'ari wa in jahadtuhuma in nace ban yadda da magana fassara ko tawili ba sammani mu'taziliyya ce ba mu'tazili wa in kana fi sunani مثل مثل القراءة سماني شافعيا idan ne wata magana kaman alkira'a nan wato alkira'atu khalfal imam ce a cikin sallah sai a ce ba shafi wa in kana fil qunuti na bada fatawa akan qunuti samani hanafiyar ba hanafi wa in kana fil qur'ani na bada fatawa game da alqur'ani zancan Allah ne samani hanbaliyar wa in dhakartu rujhana ma dhahaba kullu wahidin ilayhi min al akhbari id laysa fil hukmi wal hadisi muhabati qalu ta'ala fi tafkiyati idan na bada wata fatawa wani hadisi da wani malami ya faɗa ya ce ya inganta na ce bai inganta ba ya ce domin a nan babu kara wajen ta hakikin matsaloli sai a ce ai yana sukar tazkiyar malaman da yamma su ba su iya ba ira abin da ake rasu da abin thumma a'jabu min zalika annahu yusammuna ni fi ma yaqra'una alayya min hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yashhaduna min hadhihi al-asabi yace kuma sannan mafi ban mamaki shine suna kira na da sunayen da suka ga dama na abin da ake karanta mini na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mahma wafaqtu ba'dahum adani ghayr in na fi karanta wannan hadisi wance jawo shi don su suka kowane kungiyar bid'a ta da hadisan da ta zaba ba ta mu'amala da su to da zaran ka faɗe su sai su hau kanka so da ka duk sanda ka dace da wasu sai ka saba wasu yace wa in da hantu jama'atu idan nace duka bari na yi zaman lafiya da su kowa na bi shi yadda yake so asqattu Allah tabaaraka wa ta'ala zan fusata Allah wa lam yaghnu anni min Allah shay'a wala su mun kuma a wurin Allah ba wa inni mustamsikun bil kitabi was sunna yace da haka kawai na riko da Qur'ani da sunna wa astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-ghafurur rahim hadha tamamul hikaya karshen zancen da aka yi kenan na ibnu batta fa ka'annahu rahimahullah takallama ala lisanil jami' ashatibi yace kamar kace yana magana da dukkanin mutane duk harshen dukkanin mutane zama kun ji wannan wa fi mazammatu iktisar kitab duk na karanta wannan magana nakan tana mala albani na Allah ya gafarta mishi game da abin da ke cikin hadarin da ke cikin iktisari da tafai har a zo a nemi asalin a rasa lalacin mutane da ya kai komai a ce a yi muktasar komai a ce a mai da shi an dawo komai a ce a yi tahazib komai a ce a yi abridge a cikin littafin yaqutul hamawi cikin mujamul buldan yake cewa wa gadilta masa min nitullab اختصار هذا الكتاب مرارا لتافن شيء موجم البلدان مجلد biyar ne kinkima kinkima muna nan da shi sai dalibai suna cewa malam littafin nan yayi yawa a rairaye mana shi don Allah a rairaye mana fa abaitu sai na ki wa lam ajid li ala qasr himamihim awliya'un wa awliya'un wala ansar amma na rasa wanda ya taimaka min wajen fahimta ta fama an qattu lahum faman qattu lahum walar awaitu ni ban bi su ba ni ban karkata ba su ko ba su gane abin da ke ni ba wali ala naqil hada alkitabi wal mustafid minhu alla yufi'a nasibi wa nasibi nafsi lahu wala ta'abi bi tabdid ma jama'atu yace ni abin da nake gani da ni da mai karanta littafin nan bayana muna da haƙƙi akan juna haƙƙin shi a kaina shine kada na rage mai duk abin da ya kamata ya karanta ni kuma haƙƙina shine ladan da zan samu in ya karanta in na rage na rage ladana in na rage na rage mishi abin da zai iya samu yace wala ta'ad kar kuma na rasa ladan wahala ta bi tabdidi ma jama'atu in lalata abin da na hada wa tashtiti ma lafaqatu abin da na hada wuri da rarrabe shi wa tafriqin multa'imin mahasili rarraba abin da yake mai kyau da ya hadu wa nafi kulli alqin kulli alqin nafisin am mu'anati am ma'ani am mu'anati am ma'adinihi wa makanati wa makamini yace kan cire duk wani abu mai daraja daga makwantarsa ko inda ake iya samun sa bi qtibabihi wa ikhtisari in sassare in rarrage wa ta'qil jayyidihi min hulihi lalata mai kyan shi daga zinariyarsa wa anwabi wa gusubi wa gasabihi ilani fadlihi wa asrarihi in ainihin kwace masa abin da ke cikin shi na falalar sarori shi wa rubba radibin an kalimatin ghairihi mutahalikun alaih wa zahidin an nuktatin ghairuhu mashghubun biha yace akwai wanda yake ragibin an kalimatin wani bai san wata kalma kwaya daya wa ghairuhu mutahalikun alaih wani kuma zai iya kashe kanshi akai kai kana ganin yayi kadan ko to yayi wa kuma yana ganin ya mushi kadan so da ka a bar masu da yawa din wa zahidin an nuktatin wannan ga wani wata fa'ida bata dame shi ba ghayruhu mashghufun biha wani kuma hankalin shi yana kanta yamdi yamdi rikaba alaiha zai iya hawa abin hawa ya je neman ta fa in ajabtani faqad barartani ja'alaka Allah min al-abrar in ka amsa mini bukata ta to ka fidda ni kunya Allah ya saka cikin mutanen kirki wa in khalaftani faqad aqaqtani wallahu hasibuka fi uqubadar yana gaya ma wanda ya mishi wasiya ne da ya kofa da tsaba yace idan idan kuma ka saba mini hukum hukum akwai tsakanin iyaye da yaya akwai tsakanin malamai da ɗaliban su ce to ana baka da Allah na maka Allah isa kuma mu gama a gaban Allah ya ba da za a kofa littafin da yace to ba na so ka rage ko haraki inda mutane sa cewa a rage ban yadda ka rage a ka san malal albani na Allah ya gafarta ne yana yawan faɗi akan wasu littafai cewa shi yana ganin abin da aka sa iktisari to an yi asara ilimi kuma za ka je na yin fada cewa in yana yin kasusuwan shi yace wanda bai ji na ɗaya ba kada ya je ya ji wannan in ka san baka ji na ɗaya ba ka ji wannan in ka san baka ji na ɗaya na biyu na uku ba ka ji wannan domin kaka je ka takaitu akan wani bangare baka ji asali ba abin mamaki duk da wannan kashidin da yi da Allah ya san da yi yanzu mutane suna ganin yin wannan abu maka so mal albani shine yada dawarsa na sha ga mutane to shi ne bai bada izini wannan abin da mutane suke shi ne bai bada izini ba har da mutanen da suke ganin sun fi kowa iya kare shi za ka same su kan gaba wajen dadda karatu kamar albani da yaɗa su a bisa randa a bisa hawa ɗinsu yadda suke ganin sun gamsu inda abin da ke ƙara faɗa shi ne shi dai bai halasta wa kowa haka idan mutum shi halasta wa kanshi to shi ya ji kuma ga ga maganar dai wallahu hasibuka fi uqubata da haka ya fiye maka zaman lafiya kamar mai kasusuwarsa yadda suke gaddan tsariyan kisa alhamdulillah mu a duk inda muka taskace su haka muka musu a youtube ne a telegram ne a website ne ni dai waɗannan aiki suka kai na babu inda na saka wani abu da na cire ko da ban yadda da shi a karatu ba ka na shi ko da a ce a iya nawa karatun ɗan hikin nan ina ganin ba daidai ba ne haka na shi kuma duk wanda zan ba shi a shawara zan ba shi shawara cewa ya tsaya iya nan domin wannan shine shine turafu kama huwa kuma so da a ƙarshen zamani za a je ga haka ai an goma yanzu sai wani yanko wani abu ya tuzo ka da Allah ga ta mala ina aka wannan magana sun ban sani baka tambayi wanda suka yanke sai tuto maka wata kalma wani wani bidiyo minti ɗaya da rabi dan Allah yana neman kasa din da aka wannan magana na san kowa ma ta usha ka ko sai inda yake ba waye cire masa wanda ya cire baka tambaye sai inda kaga Allah ya kyauta yace kuma alam annal muktasara likitabi annal muktasara likitabi kaman a aqdama ala khaliqi sawi khaliqin sawiyin faqata atrafuhu fatarakahu ashalla yadayn sai yace misalin wanda ya ittisalin littafi shine mutum ka samu ka samu mutum lafiyayyen halitta sai ka sare mishi hannaye da kafafu abtarar rijlaini ka dade kafafu a amal ainihi ka soke idanu a samman uznaini ka fasa kunne au kaman salama mar'atan huliyaha fataraka hadil ko kuma kawai ya samu mace ya sace mata duk kayan adanta da warwaro da sarka da zobe da da da hakorin maka da na cikin kunne da na kafa da ko ina sai a kwace mata duka da zama haka nan babu kwalliya a tare ta wa kallazi salabal kadiya silahu fatarakahu a'zal rajul ko ka samu wani jari ka kwace mishi takobin sa ka bar shi babu abin hawa ba takobi ya tafiya a kafa so da babu daga kenan ko wa qad hukiya anil jahiz annahu sallafa kitaban wa babuhu abwa wa babuhu abwaban an ce jahilai littafi yi shi babi babi fa akhadahu ba'd ahli asri sai suka dauka fa hadafa minhu ashiya sai suka share wasu abubuwa waj'alahu ashiya suka gunduwa gunduwa da shi fa ahadarahu sai aka kawo mishi wa qala lahu sai ce ya haza inna hadha al-musannafa kal musawwar wannan wato a littafi da kake ganin shi kamar hoto ne cikakke na wani abu wai ni kar sawwartu fi tasnifi suratan nayi tunanin wani abu a cikakke a cikin tunani na kanat laha aynani tana da idanu fa awwarta kuma ka fashe idanu a amallahu aynaika Allah ya fasa idanu kai mai da kai makawo wa kana laha udnani fasallam ta kuma suna da kunnuwa guda biyu ka caka musu abu a cikin dodon kunnan sallama Allahu ilayka Allah ya kashe jin wa kana laha yadani sura da nai tana da tana da hannaye fa qalatu ma ka yanke su kaga Allahu yadayka Allah yake hannunka hatta adda ada sura fa atadara ilayhi rajul malamin ya bashi hakuri bi jahadihi hadal kidara wa taba ilayhi an al-audati ila mithlihi duk da haka za iya cewa wannan magana tana da wajihi ne na ijtihadi al-aslu shine abin kullu tafi yadda yake amma kuma ana iya buƙatuwa zuwa ga iktisarin wasu littattafai akwai akwai akwai abin da ya nuna haka a cikin adabiyya da musulunci alal misali shi ga kalli kissoshin da ke cikin alkur'ani mai girma za ga cewa kissa wani annabi aya ɗaya ce wata rabin shafi ce wata aya uku wanda kuma rayuwar shi ce gabaki daya kaga an iktisarin rayuwa an cire mana zubdar abin da ake bukata to kenan idan akwai littafi wanda yake a cikin shi akwai hashu akwai abin da yake ya cika waje ne kawai bai da amfani idan malami ya fahimci akwai bukata a tace ya tace ba za a ce ya yi laifi ba da gwargwadon istihadinsa wannan shi ne rabin da muka ambata cewa muka da muka mace littafin abul hajjajin nizi tahdhibul kamal ibn hajar ya mushi tahdhibut tahdhib inda shi ma muddin shi ma yayi ne akan al-kamal na al-maqdis ya rere ibn hajar ya rere kuma dai ibn hajar nan da ya rere ba ma wai ya zubar da wasu abubuwa ba a ya ma ƙara fa'idoji sannan akwai malaman da manyan malamai ne mujtahidai amma kuma an same su da yin waɗannan ayyuka misali al-imam az-zahabi yayi ayyuka da yawa da iktisar littafin tirmidhi iktisar da tarihu bagdad yayi iktisar na ainihin tarihu dimashqa haka Imam Suyuti ya sami shi da irin wannan tabi'ar haka ya danganta ga wajihin da malami yake kallo da kuma abin da ke zama maslaha a cikin abin da ya ga dacewar yi idan malami ne ya kai malami yana da damar da zai haka amma yi ga malamin da ya ce shi bai da wani tafin shi ba kaga wannan wani abu ne wallahu a'lam sai abu na ƙarshe za mu karanta kafin lokaci ya kure shine da ya ce maqasidut ta'alifi sab'atu wannan kuma cikin zafin haji khalifa wani sarki din nan malami mai littafin kashfu zunun an asabil kutubi wal funun yana nan shi ma mujalladi hudu shi kuma wanda yake magana akan littafai da fannonin su inna ta'lifa ala sab'ati aqsamin la yu'allafu la yu'allifu alimun aqilun illa fiha rubuta littafi yana ɗaya daga cikin matakai guda bakwai duk malami mai hankali baya yin rubutu littafi sai akan waɗannan na ɗaya imma shay'un lam yusbaq ilayhi wani abu wanda ba a gabace shi zuwa gare shi ba fa ya tari'u idan shi ne ya fara yin wannan abu shi ne zama wato ya kawo jadid gaba daya originality a cikin research ke a cikin rubutu aw shay'un naqisun yutammimu ko wani abu wanda bai cika ba shi kuma sai zo da cikwa aw shay'un mughlaqun ko wani abu wanda yake a dunkule ya sharahu sai zo ya fayyace shi kamar shirin da ake da tafai da sauransu aw shay'un tawilun ko wani abu mai tsayi ya kasiru sai takaita shi ko duna an yukhilla bi shay'in min ma'ani ba tare da takaita wannan ta sa an lalata ma'anarsa ba aw shay'un muftariqun ko abin da yake a rarrabe ya jima'uhu ya tattara shi wuri guda aw shay'un mukhtalitun ko kuma abin da yake a tattakude yurattibuhu sai gyara shi kamar da aka yi tafin ibn hibban ibn balban ya masa ibn hibban littafin shi da wahalar karatu da wahalar neman hadisai saboda yadda zai alal alal abwab wa taqasim din sai buye mishi tartib irin waɗannan aw shay'un akhta fihi musannifu fa ko kuma gyaran wani kuskure khatimatu malam yace ga ga karshen gance wa ba'da wa ba'du fa hadhihi amsalatun muntaqa min fara'id al-awa'id wa min fara'id al-fawaid allati dhakaraha a'immatuna al-a'lam yace waɗannan misalai ne na bayar daga cikin abubuwan da malaman suka ambata a cikin muqaddimamun su sawwabahumullahu aljanna Allah ya ba su aljanna fi muqaddimati kutubi a cikin muqaddimar littafan su wa dibajati musannafati da kuma farkon abin da suka rubuta wace kido anna marrama tatabbu'a amsalha min alfawaid fi sa'ir muqaddimati wa hiya jiddu kathira wa qafa al-jammi al-kathir minha kuma na san cewa duk wanda yake kokarin bibiyan wasu littattafai da za a samu ire-iren waɗannan mukaddimomi sanan da yawa zai samu fa'ida mai yawa wa khaliqun biha an taghdhu ba'da mazidin min al-bas wa jam'i kitaban mushtamilan qa'iman bi ra'si yace kuma wannan fa'idojin cin gaba tattara su ina fatan bayan na gama tattara su su zama littafi mai zaman kansa ba makala ya kankanuwa irin wannan zama kun ji wannan karshen tattaunawa wannan malami kenan akan mukaddima da fa'idarta wanda abin da ake nufi shine in kawo kanta littafi to ka bar yin tsallake ka fara karanta shi daga farkon shi ka karanta mukaddima amma ba za ka karanta komai na shi ba ka karanta mukaddima shi za mu saurara insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada Allah ya gafarta mana zunubanmu da kurakuran mu Allah ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh